ورحمة الله تعالى وبركاته يوم من رانا ثلاثة أشهد أن تفضل وطن بيار شكرا تدبوليو تقوم شاترا وتتزوج إلى أشهد أن وطن رمضان شكرا تدبولا تتريبوليو تأربعين باهدر أنه محمد صلى الله عليه وسلم za mu ci gaba da karatu a wannan zawiya zawiyar shek salihu musa malami da ke nan tulundufawa kaduna muna cikin suratu safat za mu tashi aya ta ɗari da sittin da bakwai malam sani musa malami shi zai jafaji shekaru abdullahi maraya shi ne zai mana fassara akramakumullah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وان كانوا ليقولون لو ان عندنا ذكرا من الاولين dalilin saukar waɗannan ayoyi wato ƙuraishawa ne a lokacin jahiliya kafin bayyanar mazallar gida da abincin Allah tabbata a gare shi idan aka ce ai ku kuna kan jahilci kuna cikin jahilci kuna yin barna iri gashi kuna bautawa abubuwa waɗanda suke kune kuka kirkire su kune kuka sassaka su ko kuma wasu ne suka sassaka suka ba ku suka sassaka kuka siya da yasa kuke irin barna iri-iri sai ka ji sun ce ai abin da yasa muke wannan ba mu da littafi ba mu da littafi da an ba mu littafi kamar yadda aka ba mutanen da ake bayar da labari mutanen daɗin na mutanen farko ai mu ma da mun zama bayan Allah masu tsarkake ibada da mun zama na bayan Allah kuma waɗanda Allah zai tsarkake su ya zaɓe su ya sanya su zama da bayan sa na bari rashin littafi ne ya sa muke yin abubuwan da muke yi to ana nan sai aka saukar da alqur'ani to Allah ya bayyana bayyana ta ta zahiri sai kira su zuwa ga Allah sai suka ƙarya suka ƙaryata shi suka ƙaryata Allah sai suka ƙaryata littafi alqur'ani da ya zo da shi to shi ne na Allah zai ba mu labari yake cewa wa in kanu la yaqulun innan mukhaffafa ki wato wajen fassara sai ka aje ta a gefe wato kamar ce ne wa kanu la yaqulun wa in kanu su mushrikai kafirai waɗanda suke cewa ina da ‘ya'ya mata su ne mala'iku waɗanda suke cewa na yi aure suke cewa na haihu din nan suke cewa na aure matan aljanu aljanu sirkai na ne sun kasance la yaqulun nan ma ga lamul ibtida mana wanda ake kira lamul kasari wannan ya nuna kenan akwai rantsuwa kafin ita wato sun kasance suna cewa wallahi la yaqulun na rantse da Allah lallai sun kasance suna cewa law anna inda na zikiran da a ce muna da wani littafi shine zikir a zikir an kira wato littafi da zikir ne saboda dalilai kamar haka nan ana nufin wato alkur'ani dalili saboda ɗaukaka ta alkur'ani babu littafin da ya kai alkur'ani ɗaukaka Allah ya yi littattafai ɗari da uku kafin alkur'ani alkur'ani shine na ɗari da hudu amma alkur'ani ya fi dukkan sauran littattafan nan da aka yi kafin shi ɗaukaka saboda ɗaukaka alkur'ani sai ake kiran shi da zikir a larabci duk abin da yake da ɗaukaka to ana kiran shi da zikir ɗaukaka sannan duk abin da yake yana da bayani yana yin bayanin duk abin da ake bukata a larabci ana kiran shi zikir to shi ko alqur'ani babu abin da zaka nema a cikin shi baka samu ba sai ake kiran shi da da zikir sannan kuma yana tunatarwa ma'ana yana wa'azi ya gaya maka abubuwan da ake so ka aikata don ka aikata ya gaya maka abubuwan da ba a so ka aikata domin ka nisanta za ka sai suka kira shi da zikir ma'ana lau annan indana zikira da a ce muna da wani littafi min al'awwalina nan kuma an shafe mudaf al'awwalun shine mudafun ilayhi tun da mudaf baya nan sai shi a mudafun ilayhi ya tsaya a matsayin mudaf wato min kutubil awwalina ne to sai aka shafe kutub wato da a ce muna da wani littafi a wajen fassara sai ka shigar da kutubin min kutubil awwalina daga irin littattafan mutanen farko kamar attaura kamar injila kamar zabura kamar irin sufi ibrahim irin su sufi musa irin littattafan da aka ba shi su guda sittin din nan to mu ma da a ce an ba mu wani littafi da a ce muna da littafi irin littattafan da aka ba mutanen farko da kunna ibadallahi al-mukhlasin
لكنا عباد الله المخلصين لكنا عباد الله المخلصين nan ma ga lamul ibtila din nan ne wanda ake kiran lamul kasami duk abin da ya haɗu da ita to suna haduwa tare su samar da abin da ake kira jawabin kasani wato jawabin rantsuwa ma'ana abin da aka yi rantsuwa domin shi to da ce muna da wani littafi irin littattafan da aka ba mutanen farko nan ma akwai rantsuwa mu kaddara ke wallahi ko tallahi ko billahi lakunna ibadallahi al-mukhlasin mun rantse da Allah lallai da mun zamana bayan Allah al-mukhlasina waɗanda Allah zai zaɓa waɗanda Allah zai zaɓa ya sanya su a cikin bayansa na ƙwarai sanadiyar sun zama su kuma al-mukhlis suna ma'ana sun zama bayan Allah masu tsarkake ibada ga Allah masu yin abu wanda Allah ya ce a yi masu nisantar abin da Allah ya ce a nisanta wato abin da suke faɗa lokacin ba su da littafi to shine su mutanen maka shawa a lokacin suke cewa wai da suna da littafi da sun zama mutanen kirki na
فكفروا به فسوف يعلمون fa kafaru bi fa sawfa ya'lamu Allah yace fa kafaru bihi daga baya sai suka kafirce wa littafi suka kafirce a littafin wato wannan ba kafaru bihi wannan jimla wato atifa ce akan abin da yake an shafi ma'ana bayani ne da ya zo bayan wani abu da aka shafi ma'ana suna cewa da suna da littafi da sun zama na bayan Allah wanda za a karkaki wanda Allah zai zaba to shikenan sai aka ba su littafin aka kawo musu littafi aka kawo musu alƙur'ani amma ba faɗe shi a nan ba sai aka ce fa kafaru bihi sai suka kafircewa littafin cewa sun kafircewa littafin yana nuna kenan an kawo musu littafin domin babu da za ka kafircewa abin da ba a kawo maka shi ba ma'ana sai aka kawo musu littafin shine alƙur'ani littafin da ya fi littattafan da suke cewa a ba su wani daga ciki suna maganar a ba su littafi daga cikin kutubul awwalina to sai aka ba su littafin da ya fi dukkan kutubul awwalina in an tara wuri guda duk littattafan ubangiji ɗari da uku kafin alƙur'ani shine na ɗari da hudu da za a dunkule su wuri guda ba su kai alƙur'ani ba to to gashi an ba su littafin da gaba ɗaya ma littattafan Allah an dunkule an sa a cikin littafin da aka kawo an sa a cikin alƙur'ani gaba ɗaya kuma alƙur'anin an dunkule an sa a fatiha gaba ɗaya fatihar an dunkule an sa a bismillah basmala gaba ɗaya basmala an dunkule an sa ta a cikin bana bismillah ne saboda darajar littafin amma ba ta faru ne sai suka kafirce littafin Allah ya ce fa sofa ya alamu fasaufa ya alamu kawo saufa a nan wato an kawo ta ne ba wai yadda ta saba yin aikin ta ba domin saufa ana kawo ta ne littafi'in mana domin nisantar da faruwar abu idan aka ce saufa ya akulu ma'ana zai ci amma ba yanzu ba kawo saufa an matsar da cin zuwa wani lokaci mai dan nisa to nan da aka ce fasaufa ya alamu mana nan gaba za su san abin da zai same su za su san sakamakon ƙaryata littafin Allah da suka yi da ƙaryata Allah da ƙaryata manzon Allah sakamakon yin haka mummunan sakamakon nan to nan gaba za su san shi to sai zamana a nan saukan ba ta zo ba ne domin tabi'idi a'a ta zo ne domin mene wa'idi ma'ana alƙawarin azaba ta zo ne kamar tana cewa za ku haɗa ku san abin da zai same ku na bala'i za ku san abin da zai same ku na tashin hankali za ku san mummunan abin da zai same ku saboda kun ƙaryata Allah kun ƙaryata manzon Allah kun ƙaryata littafi kun yi alkawari cewa in aka ba ku littafi za ku zama na bayan Allah na ƙwarai to gashi littafin ya zo abin mamaki ba ku zama na faran ba littafin ma kun karyata shi wanda ya zo da littafin kun karyata shi me littafin ma wanda ya turo wannan babban manzo shi ma kun karyata shi saboda haka za ku san mummunan sakamakon da zai same ku nan gaba kana na'am
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين وتنام أنا musu. alkawari ne na na mummunan abu da zai same su tun a nan duniya menene ake nuna musu zai same su shine nan gaba za a kak za a yaƙe su za a kakka wasu daga cikin su wasu su kuma za a karkashe su misali kamar abin da ya faru a badar aka kashe kaci saba'in aka kame kaci saba'in so da haka shine ubangiji yake gaya musu sannan kuma bayan haka a lahira kuma a jefa su cikin wutar bala'i Allah ya kiyaye Allah ya ce wala qad sabaqa kalimatuna li ibadina al-mursalin ai su manzanni na na riga na musu tanajin nasara manzanni na na musu tanajin nasara na yi musu tanajin rinjaye na yi musu tanadin cewa saƙon da na ba su zai ci nasara na yi muku tanadin cewa a lahira kuma su ne gaba-gaba a wajen kusa da ni su ne gaba-gaba a wajen jin daɗi ma Allah. Saboda haka ya rasu lallahi, karka damu nan ana ba annabi hakuri Allah da annabi kenan yana nan rashin annabi karka damu ya rasu lallahi. Sun ƙaryata ni, sun ƙaryata ka, sun ƙaryata littafin da na baka ka zo da shi, sannan ba su cika alkawari ba, gashi kuma suna maka izini. karka damu na riga na yi wa manzanni ‘yan uwanka alkawari cewa lalle suke da rinjaye ballanta na kai shugabansu. Walaka da sabakar kalimatuna. Nan ga laƙari ma'ana wa in zafi wa jalali ko wa tallahi laƙari ko wa billahi laƙari ko wa wallahi laƙari ma'ana dai akwai alƙasamul muƙaddar kafin harkun tauhid la kafin kuma harafi na ta haƙiƙi ƙade. Su sun zo ne a matsayin jawabin ƙasar rantsuwar an sha ta. To daga na rantse da waya ta, na rantse da ɗaukaka ta, laƙada sabakar kalimatuna, lalle haƙiƙa kalmanmu, ma'ana maganarmu, ta riga ta wuce, ta riga ta gabatu, li'ibadinal mursalina ga bayan mu manzanni ma'ana domin amfanin bayan mu manzanni wannan wace magana ce Allah ya yi shine kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyyun aziz kataba allah Allah ya wajabta ya wajabta a kansu saboda falalarsa saboda yana da dama ya yi duk abin da ya ga dama mana ba wajabta na dole ba kataba Allah Allah ya rubuta shi ne Allah ya wajabta wa zatin saboda falalarsa mana tabbas ne abin zai faru cewa la aglibanna lalle wallahi na rantse da wayata da ɗaukaka ta la aglibanna lalle ni zan yi rinjaye ana wa rusuli sai ya kawo lamiri na zahiri azzamirin zahiri domin ya ƙara ƙarfafa magana wallahi lallai ni ana ni zan yi rinjaye wa rusuli da manzannina mana duk wanda ya ja da mu to zai faɗi kuma sai da ubangiji ya rantse sannan ya kawo kalmomi na ƙarfafa magana cewa shi da manzanninsa ya wajabtawa kansa cewa shi da manzannin shi ba wanda zai yi rigima da su ya rinjaye su ba wanda zai karyata su ya sha ba wanda zai karyata su ya samu nasara ba da kama lahu la agliban na ana wa rusuli inna laha lalle Allah qawiyyun mai tsananin karfi ne ba aziz kuma mabuwayi ne ma'ana ya gagari kowa ya gagari komai to wannan shine kalmar da Allah yake faɗa shine da yake gaya wa annabi ma'ana ya rasulullahi kakka damu tunda na riga na ce ni da manzanni na mu ne za mu samu rinjaye to za ka samu rinjaye a kansu kakka damu da ƙaryata ni da suka yi kakka damu da ƙaryata kai da suka yi kakka damu da ƙaryata littafi da suka yi kakka damu da saba alƙawari da suka yi kakka damu da izgilin da suke maka za ka samu nasara na'am
إنهم لهم المنصورون innahum lahumul mansurun kama an tambayi ubangiji ya ubangiji me kake nufi da kace kalmar ka ta riga ta tabbata ta riga ta gabata ta riga ta tsere domin bayan ka manzanni talace innahum lallai su manzanni na lahumul mansurun nan ma ga harafi na tauhidi na karfafa magana ma'ana kafin shi akwai rantsuwa kenan lallai su manzanni na nan ma karfafa magana domin inna harafi ne na tauhidi lallai su suwa manzanni na kenan lallai manzannin Allah wa in zati wa jalali la humul mansur na rantse da wayata na rantse da daukaka ta wannan shine alqasamul muqaddar din ko kuma ka iya sa wallahi abur ko tallahi ko billahi na rantse lahumul mansurun lallai su ne abin taimako lallai sai na taimaki manzannina lallai sai na ba su nasara duk ko wanda Allah ya bashi nasara ai waye sai ya samu rinjaye a kan shi wanda kuma Allah bai bashi nasara ba wane ne ya isa ya sa ya samu nasara na ana magana ne da manzanni da kuma waɗanda suke kafirta manzanni wanda suke ƙaryata manzanni domin ƙaryata manzo kamar kafirta shi to suna ƙaryata manzanni ka sani cewa duk wanda yake ƙaryata manzanni ba zai ci nasara ba ba zai ci nasara ba sai dai nasara ta dan wucin gadi sai a mai istidraji saboda ya ta ƙara zunubi ya ta ƙara zunubi ran da Allah zai damƙe shi ranar ne zai san cewa eh lalle yayi kuskure za a ta mai istidraji ne kamar ragon layya ne a duk abin da yake bukata a bashi dusa a kan gani a bashi ruwa a kan gani kila ma a sa kanwa ana kula da shi sosai amma goma ga watan zulhijja zai sha buka sauran ragunan da aka kyale su suna yawon su su goma ga wata za ka ga kuka ba ta shafe su amma wannan da aka daure a yi mai wanka ko a wanke shi a mai wanka a kawo harawa a kawo menene nan da nan a kawo ruwa da mai gida ya dawo aiki ko ya dawo kasuwa ya ya tuba shi yana tattaba shi to wannan kai ya ɗaukawa ragon nan ko ya san shi aiki jira ake wani lokaci goma ga wata ana dawa ini to za ka dame shi karasa to haka azzalimi yayi duk wanda yake da da manzanni haka ne za a ta mai duk abin da yake nema za a bashi ran da za a kama shi ranar zai ɗanɗana ko da shi don babu da za a yi samu nasara babu da za a yi samu rinjaye saboda Allah ya riga ya rubuta cewa manzannin shi ke da nasara su zai ce maka me ja da su kuwa ma'ana shi za a rinjaya shi ke da asara na'am inna mu lahu al-mansur wa inna jundana lahum al-ghalibun wa inna jundana lahu al-ghalibun an ce manzanni su za a ce maka Allah sai da ya rantse kuma ya karfafa magana to kamar mumine sun ce da ya ubangiji mu fa Allah ya ce ai kuma kuna ciki wa inna jundana lalle rundunar mu lahumul ghalibun su ma an faɗa mumine lahumul ghalibuna nan ma wa izzati wa jalali lahumul ghalibuna saboda ko she ka ga lamul qasamin nan lamun da ake kiranta lamul qasami lamul qasami ce majazan amma hakikatan akwai rantsuwa muƙaddara wanda aka shafe rantsuwa ta hakika an shafe ita wannan ana kiranta lamul qasami ne majazan ainihin sunan ta hakikatan lamul ibtida ma'ana ta kan zo ne don ƙarfafa magana amma duk inda ka ganta kafin ita an yi rantsuwa ne na rantse da buwaya ta da ɗaukaka ta lallai rindina ta na rantse da buwaya ta da ɗaukaka ta don mulgali lallai su ne za su samu rinjaye lallai su ne za su samu rinjaye ala inna hizballahi mulgadi saurara lallai rundunar Allah su ne masu mene samun rinjaye nan akwai sharadi ba kafin a samu rinjaye ba wai dan kana musulmi ba kawai ka je ka ɗebo rikici sai ka sha duka gun iya mai a'a kan ka je ka ɗebo rikici haka kawai ka ce wai dan kai musulmi ne ka ɗebo rikici ba ka da gaskiya a Allah ya faɗi a rundunar tashi suwa yake nufi ya faɗa a wani guri yake cewa wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin ba wa kana haqqan alaina nasrul muslimina ba na fata kai wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin ya zama haƙƙi ya ma'ana ya zama wajibi a kanmu mu ji ubangiji da halalarsa yake ya tsora kan shi wannan ya zama haƙƙi ne ya zama wajibi a kanmu ma'ana ya zama haƙƙi a kaina nasrul mu'mini taimakon mu'minai ba nasrul musulmi na ba shi sa ko irin abin da kakan ga akan yi na shirme wanda akan kira shi wai ya kawai daga mutum ya ja kashe musulmi a wani gari sai duk wanda yake ba musulmi ba na kusa da shi ya make shirme sanadiyar irin wannan sai ka ga rikici ya faru sai ka ji wasu jahilai kuma sun mai da shi ai jihadi ake yi ai jihadi ake yi sai ka ga su iwo gorori da menene ko sai su ta ba bu shirme kawai sai ka ga da ƙarshe rikici ya dawo ana yi ne tsakanin masu kaftani da masu shed su a can wajejen da sun ganka da kaftani su buge kai kuma nan da ka ga mai shed ka buge daga ƙarshe sai ka ga faɗan ba tsakanin almuminu na bane da wasu sai ka ga tsakanin masu shed ne da masu kaftani ka ga nan Allah bai ce da ma zai taimaki masu kaftani shi yasa kake gani wani zubin sai masu kaftani su sha kashi inda dama ba ba abin addini bane shirme ne kawai don wancan da aka kaji labari an kashe musulmi a wani wuri wannan na gurinsa na unguwarku ko na layinku ko na ƙauyenku ba shi ne ya yi ba. Abin da yanzu ya baka haushi ka da ke shi, to kai ma ai kayi, an kashe ka kashe. Ba shi ya yi ba. Sannan kuma koda shi ne ba a yadda ka ɗauki doka a hannunka ba. Hukuma ce ke da dama a kawo mata mutum wanda ake tuhuma sannan abu mataki na shari'a in an tabbatar da cewa laifi ya tabbata a kan shi hukuma ta yi masa hukunci ko babanka mutum ya kashe a shari'ar musulunci kai kuma kai ma kan make shi to yanzu dukkan ku kun yi kisa ne yanzu wannan da ya kashe mahaifinka abin tuhuma ne ba kai ne za ka zama kai ne ake shari'a da kai ba kuma kai ne alƙali kuma kai ne za ka yanke hukunci a addinin musulunci ba addinin hauka ba ne yanzu an maka kisa saboda ga ka zama kana shari'a da wani saboda ka akwai hukuma ko ita ce yanzu za a kama wannan aje a kai shi ta bincika ta tabbatar da cewa eh da gaske ne shi yayi sannan ta yanke mai hukunci amma haka bari a make wannan wannan shi ma ya make to sai abin ya zama na abin da ake kira killing cycle ma'ana dauro ko kewaye na kisa abin ba zai tsaya ba wannan sai ya make wannan shi ma sai ya mamaye wannan sai su make yan uwan wannan wannan kuma sai su ƙara mamaya sai su make yan uwan wannan sai ka ga abin an ɗauki shekaru ba iyaka a yakin tsaya amma in shari'a ce ta yanke hukunci shi ke saboda ga idan ana so a samu nasara akan makiya ana so a samu nasara akan miyagun abubuwa da ke faruwa to akwai tsari tsarin shine abu Allah duk abin da Allah ya ce a bari a bari abin da Allah ya ce a aikata a aikata daidai gwargwado abin da manzon Allah ya ce a aikata a aikata daidai gwargwado wanda ya ce a bari a bari gaba daya saboda wa ma ta saboda ma amartukum bi fa tuminhu masalatu wa ma la yakum an tubattanihu kama qala rasulullah sanan ya zamana rayuwa ta tafi a bisa tsarin Allah tsari na Allah ba tsari na son zuciya ba rayuwa ta tafi haka ya zama na tsari ne na Allah rayuwarka kai kaɗai din da za ka iya kafa kan ga shari'a Allah ya ce ga abin da za a ci kar a ci kaza ko Allah ya ce ga abin da za a yi kar a yi kaza babu wanda zai zo ya tilasta ka ya ce dole ne ka yi abin da Allah ya ce kar a yi mana ka zama mumini sai an zama muminai ne ake samun nasara domin Allah ya wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina a wani guri na cewa ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum kaga ba ya ayyuhal muslimuna ba ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani in tansurullaha ma'ana in tansuru dinallahi ko in tansuru ibadallahi in kuka taimaki addinin Allah yanzu ku Allah zai taimake ku Allah zai ba ku nasara wa yusabbin aqdamakum ya tabbatar da digadigan ku Allah zai ba ku nasara ma'ana nan a zaman mu'minai a zaman mu'minai misali ko da wata ƙasa ce abubuwa ke damunta shugabanni su duba su su san kansu kowane shugaba ya san abin da yake yi wanda Allah baya so. Kowane shugaba ya san ya duba. Daga ciki duk ƙasar da mai mulkin da yake son ƙasar shi ta samu alheri, to kada ya ringa yawan tafiye-tafiye. Ba a son tafiye-tafiye. da wa aka ce mi koyi لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ko wani aya ta nuna mana da annabi za ka yi koyi annabi a zaman shi na maka shekara goma sha uku a maka iya inda ya fita kawai ya tafi bayan ya bayyana da annabta shi ne ta'ifa ɗa'iba kuma yawa an san me ya fara a ɗa'iba wawaye suka yi ta jifan shi suka zuba mai da jini suka yi mai abin da suka yi mai sai na rasu kuma ɗa'iba a yau ɗin nan tana cikin ma lardi ne na maka ma'ana tana cikin abin da muna muke kira jiha tana cikin jihar maka ne ita ɗa'iba wato kenan annabi bai fita wajen jihar shi ba ko a mata shekara goma sha uku da ya a mata da ya koma madina ya kafa gwamnati aka kafa daula a shekara goma shekara goma annabi ya yi a madina kafin ya tafi gidan rahama amma a shekara goma nan tafiya talatin da biyu ya yi ma'ana so talatin da biyu ya ban madina ya bar madina domin yin umara so hudu ya bar Madina domin yin aikin hajji su ɗaya. Kadiba mahimmancin aikin hajji, amma annabi su ɗaya take sau da ka a ba al'umma. umara hudu sannan ya tura yaƙi wanda bai tafi ba ma'ana abin da ake kira sariya ya tura ɗaiɗaiɗaiɗai har hamsin da hudu a maganar wasu malamai hamsin da hudu sannan shi kuma ya fita an tafi gazawa tare da shi so ashirin da bakwai ashirin da bakwai so nawa ne yake samar da hamsin da hudu so biyu ashirin da bakwai so biyu shi ke samar da mene hamsin da hudu ma'ana annabi hatta jihadi ya tura an fita shi bai je ba fitar da aka yi ba shi ya ninka fitar da ya so kashi ɗari kalimar falalacin jihadi saboda haka talatin da biyu kenan ya fita ya bar madina domin jihadi so ashirin da bakwai ya je umara so hudu nawa kenan talatin da ɗaya haji so ɗaya talatin da biyu a shekara nawa a shekara goma annabi bai bar headquarter gwamnatin musulunci ba sosai talatin da biyu amma ƙasar da take fama da sungume jama'a da sace mutane da kashe-kashe da rashin zaman lafiya da bala'in talauci da jahilci bari ka ji shugaban gobe zai cika shekara hudu cif yau shekara hudu ba kwana ɗaya a shekara hudun nan ya yi tafiya su arba'in da bakwai su arba'in da bakwai Shekarar farko an rantsar da shi ashirin da tara ga watan Mayu shekara dubu biyu da sha biyar. Ya rage kace kenan wata bakwai shekarar ta ƙare. A wannan shekarar ta dubu biyu da sha biyar daga tsakanin ranar da aka rantsar da shi zuwa talatin da ɗaya ga watan Disamban shekara dubu biyu da sha biyar ya yi tafiya sau goma sha shida. a shekara ta dubu biyu da goma sha shida ya yi tafiya so ashirin da ɗaya. A shekara ta dubu biyu da sha bakwai ya bar ƙasar so uku saboda wani dalili wanda kowa ya sani a lokacin. A shekara ta dubu biyu da sha takwas shi ma so uku. A wannan shekarar dubu biyu da tara nan, ta dubu biyu da goma sha tara ya yi tafiya so hudu. A wannan shekarar ya tafi Chad ya ya bar ƙasar nan kuma ya tafi Jordan daga nan daga Jordan ya wuce zuwa zuwa Dubai sannan da ya dawo ya tafi London da ya dawo ya tafi Umara so da ka tafiya hudu ta kai shi kasashe biyar in ka haɗa shekarar shi ta farko ya yi tafiya goma sha shida shekara dubu biyu da sha shida ya yi tafiya ashirin da ɗaya talatin da bakwai kenan shekara ta dubu biyu da sha bakwai ya yi so uku arba'in kenan shekara ta dubu biyu da sha takwas ya yi tafiya uku arba'in da uku wannan shekarar ya yi hudu arba'in da bakwai kwanakin da ya yi baya ƙasar mu mun damu da ƙasar shi sa muke rubuta duk tafiyar da ya sai da na rubuta zan iya gaya ma ba dan lokaci ba zan iya ɗaukowa rana kaza ya tafi kaza ga dalilin tafiya sannan ya yi kwana kaza. Ya yi kwana kaza. Ko da haka mu ne muke san shi, wanda ba su ma san me yake ciki ba. A tafiyar nan da ya yi arba'in da bakwai ya zauna a wajen Najeriya wani zubin ya tafi ya kwana biyar kan misali da ya tafi umara kwanan nan ita ce tafiya shi ta ƙarshe yau satin shi ɗaya da dawowa ya yi kwana biyar ne a Saudi Arabia to a irin haka kwanaki kaza in ya fita ya kwana kaza in ya fita ya kwana kaza in ya fita ya kwana kaza wata nan ba zai kwana bai dawo to ya yi kwana ɗari hudu da goma sha hudu a wajen Najeriya. To daga a shekara hudun nan da ya mulki ya yi shekara ɗaya da kwana arba'in da tara baya Najeriya. Ya za a samu matsala. Shi yasa za ku iya tunawa akwai lokacin da ana kashe-kashe a jihar Benue. ya tura babban shugaban 'yan sandan Najeriya na wannan lokaci cewa ya tafi Benue mutumin ya tafi ya je ba ya je ba ko bai san bai ba muna gaya maka ne mai girma shugaban kasa ka gyara za a rantsar da kai gobe to babu shakka muna maka fatan alheri ka canza ka ji annabinka da kake koyi da shi muna maka kyakkyawan zato kana san annabi ko ba ka da wanda kake koyi da shi kamar annabi ka ji shi a shekara goma tafiya talatin da biyu amma kai a shekara hudu ka yi arba'in da bakwai Dole samu matsala. Yau duk duniya babu shugaban da abubuwa suka yi mai yawa a kan shi na harkar komai domin su sun shiga komai kamar Amerika. Donald Trump, yau da nake maganar nan Donald Trump shekarar shi biyu da wata hudu da kwana takwas a kan mulki. Domin yau muna ashirin da takwas ne ga watan Mayu miladiya dubu biyu da sha tara. An rantsar da Donald Trump ne ranar ashirin ga watan Janairu shekara dubu biyu da goma sha bakwai. Saboda haka in ka lissafa za ka ga yau Donald Trump shugaban Amerika ƙasar da ta fi kowace ƙasa ƙarfi a duniya. Abubuwa na kanta da nata da na wasu duk ta ɗiba. Ko? Kaga ita ya kamata ce shugabanta ya fi tafiya. Yau shekarar shi biyu da wata hudu da kwana takwas a kan mulki. Amma ka san so no Donald Trump ya tafiya? Kwata-kwata barin Donald Trump ya bar Amerika ya fita wajen Amerika su sha biyu. goma sha yayin da namu a ƙasa da wata bakwai ya yi tafiya goma sha shida ana rantsar da shi daga ashirin zan sake maimaita daga ashirin da tara ga watan mayu miladiya dubu biyu da sha biyar zuwa talatin da ɗaya ga watan disamba shekara dubu biyu da sha biyar namu ya yi tafiya shekara ya yi tafiya goma sha shida a ƙasa da wata takwas kuma ka ce ƙasa da wata bakwai. Amma Donald Trump a shekara biyu da wata hudu da kwana takwas ya yi tafiya sha biyu. Don Allah waye ƙasarsu za ta fita za ta fita ta tafi daidai. Wane ne a nan kaga ya yi kusa da irin abin da ma'aike a wajen tafiya? So da su suna bin addini suna karanta abubuwan addinin musu gani. Shi sa kake ganin abubuwan su yakan tafi da a duniya ne. ma'ana an wa wani faɗa bai ji ba shi marayan da bai da uba sai ya saurara ya ji faɗan mai uba sai ya aiki da shi ba zai mishi amfani ba Donald Trump a yanzu dai babu wanda ya fi wani shugaba a Najeriya yawan tafiya shi kuma a shekara takwas ya yi tafiya casa'in da bakwai duk sanda ya ji inda bai je ba yake so ya je kawai sai ya sa ashe ke ko kamfala ya yi waje kawai shekara shi takwas yana mulki daga shekara dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da tara zuwa shekara ta dubu biyu da bakwai ya yi tafiya guda casa'in da bakwai shi kuma wannan na wanda yake kai yanzu zan sake mamaitawa a shekara hudu ba kwana ɗaya tun da yanzu ba dama ma sake tafiya gobe ne za a sake rantsar da shi a shekara hudu ya yi tafiya arba'in da bakwai akwai shekarar da a cikin ta kawai ya yi tafiya su ashirin da ɗaya ita ce shekara ta dubu biyu da goma sha shida so da haka girma shugaban ƙasa babban abin da Allah ya ɗora maka shine ka kare rayuka da dukiyar jama'a sannan kuma ka samar wa jama'a walwala wacce shine abinda abinda ka rantse gobe kuma za ka sake rantse aka kare tsarin mulkin Najeriya sashe na goma sha hudu karamin sashe na biyu ba abin da ya faɗa kenan section 14 subsection 2b abin da ya faɗa shine babban aikin gwamnati shine tsare rayuka da kuma samar wa jama'a walwala ma'ana tsaro da walwala mutane su ji daɗi sannan a tsare rayukan sa tsare dukiyarsu wannan ba zai samu ba sai kana yawo sannan babban abin shine fa'idar yawon mai ta jawo a kasar na bincika kasafin kuɗin shi an sa a wannan shekarar abin da aka ware na tafiyar shi shine an ware naira biliyan ɗaya da miliyan ɗari ɗaya da talatin da naira biliyan ɗaya da miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da talatin da ɗaya da ɗaruruwa ko ɗari hudu da wani abu ne ka ji abin da aka ware mai a budget ɗin shi shi ya sa wace gabatar da kasafin kuɗi abin da ya sa kenan zai kashe a tafiya wannan shekarar dubu biyu da sha tara naira biliyan ɗaya miliyan so dubu shi ne biliyan abin da zai kashe kenan a duniya ya za a abubuwa su ne ana kashe jama'a ana sun wa mutane har gidajensu na ji wata jiha na jinjina wa gwamnan da ya kafa dokar cewa duk wanda aka samu da tsunguma jama'a dokar kisa ne wannan gwamna a jinjina mai amma kai ma gwamna ka sani ka bincika abubuwan da kake yi tsakaninka ga Allah wanda ka san ba kyau ka gyara in ba haka wannan ba zai kawo maganin komai ba sai ka zama na kwarai wallahi duk abin da kuke yi wanda yake ba shi da kyau sai kun gyara amma ba haka ba wannan ba zai ba zai abin nan ba jiya nan naji a dan Musa an sace wasu a karamar kuma dan Musa jihar Katsina ba na kafa doka kuma shine in ana so a samu nasara akan mummunan al'amari Allah ya kawar da abun to sai an zama muminai sai an zama muminai ga kofin kada ablahal muminun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagawi mu'ridun wallazina hum lizakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin wa man ibtaga wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun wallazina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un wallazina hum 'ala salawatihim yuhafizun wayannan sufofin sai an same su na farko allazina fi salatihim khashi'un ma'ana khashi'un masu nutsuwa wayanda suke nutsuwa a sallar a sallah in kai musulmi ne kana shugabanci ko kuma kai talakan ƙasa ne ko jama'a 'yan ƙasa kowa nan da shugabanni da talakawan ƙasa musulmi kowa a sallah ya rika nutsuwa a nutsu za ka ga wani yana sallah yana kallon waya shi zai jira sai kalli waya ya gani ko an kira shi ba nutsuwa masu ma sallah kenan ba nutsuwa su kuma wasu shugabannin ba ma magana wai nutsuwa a sallah ba su ta mitin su ta mitin sai sun gama ne wasu daga cikin su su yi kadari wasu na mitin za su samu a ƙasa mafita kai kana ciki a zaka samu ba mutane ko fita ubangiji na fushi da ku kuna mitin ba ku sallah kan lokaci balle ku yi annabi sanan wallazina hum anil lagawi muridun kuma su ne waɗanda ma'ana suke bijirewa sa'o duk wani abu na sa'o ba sa yi wallazina hum anil lagawi muridun allagawa anan al ma'asi sa'o saboda da shugabanni da talakawan ƙasa kowa ya duba mai shan giya ya bari mai luwaɗi ya bari eh masu caca su bari masu sata a baitul mali su bari masu ƙarya su bari masu yin alkawari duk da zai zo nan gaba su cikawa su bari masu danne ƴan uwansu mazauna ƙasa ƴan uwansu wanda suna da haƙƙi su bari duk wani sako ne a bai wallazina hum anil lagawi muridun wallazina hum lizakati fa'ilun sune kuma wadanda suke aikata zakka su mu'minai wanda bai zakka shugabannin da ba sa zakka su dawo suna zakka attajiran kasa waɗanda ba sa zakka waɗanda ba shugabanni ba ne talakawan kasa waɗanda ba sa zakka su rika zakka zakka ba zakka wanda bai yin zakka ya dawo yana yin zakka wani an lissafa mai kuɗaɗe ya faɗi kuɗaɗe ya ce kaza idan mutum yana da su zakkan shi nawa ne aka faɗi kuɗi ya jibilu ya ce kai bari akwai kuɗin tura a ciki duk da wannan magana so da ya ji abin da zai fita ya ce akwai kuɗin tura a ciki akwai ba na shi ba ne na kamfanin na shiya so a rika zakka wallazina hum lil zakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun wayanda kuma suke tsare farjinansu mata su tsare farjinansu maza su tsare farjinansu a daina zinace zinace shugabanni su daina zinace zinace mutanen ƙasa su daina zinace zinace bari tsallake sai mu tafi abu na gaba wallazina hum li wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un wayanda kuma suke kiyaye alƙawuransu da amanonin da aka ba su mutanen ƙasa talakawan ƙasa wanda ka san an baka amana ka tsare in kai alkawari ka cika shugabanni su ma sun yi alkawari su cika in sun yi alkawari su cika wanda suka yi alkawari suka ce in an zaɓe su suka hau madafan iko za su cire 'ya'yansu a makarantun masu zaman kansu su sa a na gwamnati har yanzu ba su cika ba su cika. Cika. Duk wanda suke alƙawura nan. Da sauran alƙawura wanda suke alƙawari suka ce an zaɓe su za su mayar da neran Najeriya ta zama daidai da dala Amerika su cika. A duba jaridar Banga ta ranar 23 ga watan Maris shekara dubu biyu da goma sha biyar za a gani wannan shugaba da yake kai ya ce in ya ci zaɓe zai mayar da dala amerika ta zama daidai da naira ya faɗi wannan a filin wasa na tuna da dan anyam a oware ya faɗa to da ka ka cika sai zama na yau ba ma wai a dawo da a'a dala ma naira ta fi lalacewa a wancan lokaci ya faɗa yake tana Naira Najeriya ɗari biyu da talatin ita ce daidai da dala ɗaya ce wannan abu bai da abin nan. In ya hau zai mayar da naira da dala su zama tamka ɗaya ɗaya. Zan maimaita a duba jaridar Vanguard ta ranar ashirin da uku ga watan Maris miladiya dubu biyu da goma sha biyar. Ba gani, in ba a da kwabi muna da shi. da faɗa in kuma bai ka faɗa ba ka kai jaridar bangar ƙara sun maka shar cika wannan alƙaura alƙaura dewa alƙaura dewa wasu masu mulkin sun yi alƙawari suka ce an zaɓe su shinkafa za ta yi ƙasa ko da ya ce za ta yi dubu aka sa rai ana zaton buhu ne ashe mudu yake nufi za ka ga duk wayan alƙawura a cikin alladina hum li'adihim wa amana walladina hum li'amanatihim wa adihim ra'un walladina hum ala salawatihim yuhafizun mu'minai kuma sune waɗanda suke tsare ma'ana lokutan sallar an yi jaza su ne ma'ana wallazina hum ala auqati salawatihim yuhafizun sai aka shafa auqati wanda suke mene kiyaye lokutan sallah so da aka shugabanni su ne ma suka fi zama masu laifi su ta mitin ba za su tasbiye su sallah ba so wayannan abubuwa da ƴan ƙasa da shugabanni da talakawan ƙasa kowa ya je ya yi dai musulmi ne ya tafi makamul imani sannan ne Allah yake zai bayar da nasara nasara akan matsala ta kadi sannan kuma nasara akan abokan gaba abubuwa ne guda biyu to daga muna cikin matsala Najeriya kashe-kashe yayi yawa zubar da jini yayi yawa majalisar dattijai yan kwanakin da suka wuce suka zartar da kudiri a zauren majalisar dattijai cewa duk Afirka babu hanya mai hatsari wajen tafiya kamar hanyar Abuja zuwa Kaduna. Majalisar da ke tare. So daga shugabanni a gyara duk dokokin da za su yi ba a kiyaye irin wannan abubuwan ba, to ba za a abin nan ba. So daga da talakawa ƙasa da shugabanni kowa ya ji, musulmi kowa ya je ya ƙoƙari ya gyara abin da yake. Wannan shi ne. Su kuma kiristoci wannan abubuwan su ne su kuma suka san abubuwan su. Amma mu dai musulmi kowa ya ji. sai an zama muminai ne Allah zai bada nasara wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin sai an gyara sai an gyara shi ubangiji ya kai fada la yughayyiru inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim an gyara na'am
وتولى عنهم حتى حين وتولى عنهم حتى حين ya rasulallahi wayannan kafirai da suke maka izgili wayanda yake ka zo da littafi sun ƙayyata kafin nan sun yi alƙawari cewa da suna da littafi za su zama bayan Allah wayanda za a tsarkake mana bayan Allah waɗanda za su tsarkake ibada ga Allah amma da littafin ya zo an ba su littafin da kowane littafi daraja sun ƙaryata shi sun ma ce ba littafin Allah ba ne kai ne ka rubuta shi kai mawaki ne sun ce balif tarahu bar ruwa sha'ir ko a'a sun ce ne a'a Muhammadu ne ya kirkiri littafin a'a mawaki ne ma to wayannan da suke maka wannan suke ƙaryata ka suke ƙaryata ka suke ƙaryata littafin da na baka suke ƙaryata cewa kai manzon Allah ne kar ka damu fa tawalla anhu ka kauda kai daga gare su ka rabu da su izgilancin da suke yi da ƙaryatawar da suke yi ka rabu da su hatta hin har ya zuwa wani lokaci wani lokaci ne shine lokacin da za mu baka nasara a kansu lokacin da abin da kake gaya musu cewa azaba za ta same su tun a nan duniya su tun da gana ciki ba za a azabtar da su ba kamar sauran al'ummomi amma za mu baka dama ka yaƙe su ka kakkama na kama ka kakkashe na kashewa lokacin na zuwa ka yi haƙuri ka kau da kai daga cutar wanda suke maka har ya zuwa wannan lokaci lokacin da za mu baka nasara lokacin da za ka sami galaba a kansu lokacin da za su ga abin da muke gaya maka nan kana gaya musu cewa za mu ɗanɗana musu azaba har ya zuwa lokacin da za su ga wannan kai hakuri a kusa yake ya rasu da wa busirhum fa sawfa yubsirun wa busirhum fa sawfa yubsirun wa busirhum ka kalle su ya rasu ka kalle su ka dube su ka dube su ka ga halin da suke ciki ka dube su nan kinaya ne na cewa halakar da su ta hanyar kamewa da karkashewa kamar a badar da kuma bayar da nasara a fatawar makata ya kusa shine ma'ana ka dube su ka ga irin halayen da suke ciki ma'ana ka saurari abin da zai same su ka saurari abin da zai same su ya rasulullahi nan gaba kaɗan za mu baka dama ka yaƙe su ka kakkama su ka karkashe na kashewa kamar a badar sannan kuma mu baka nasara a fatawar makata wa firru fa sawfa yusrun su ma nan an ka wannan sawfa anan ba dan tafidi ba domin wa'idi domin a musu alƙawarin azaba fa sawfa yusrun nan gaba kaɗan za su gani abin da zai same su za mu ba ka dama ka yaƙe su ka kakkama su a badar ka kakkashe wasu a badar sannan kuma za su ga yaɗuwar addininka yadda addininka zai yaɗu za su gani za su gani yanzu suna maka izgili suna ganin baka da yawa ko to kai hakuri lokaci na zuwa da za su ga yadda addinin naka zai yaɗu Mazalla ya tafi gidan rahama ya bar sahabi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu mana kana iya cewa musulmin da ya tafi gidan rahama ya bari dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu yanzu kafiran wancan lokaci da za a tayar da su su ga musulmin kawai na Kaduna ya za su ji musulmin Kaduna kawai balle musulmin jihar Kaduna balle musulmin arewacin Najeriya balle musulmin Najeriya balle musulmin Afirka ta yamma balle musulmin Afirka balle musulmin duniya gaba ɗaya a yau yau ana da musulmi wajen mutum biliyan ɗaya da miliyan ɗari bakwai alhalin ma'aiki ko ya bar dubu ɗari da dubu ashirin da dubu ɗari ya za su ga yadda addinin yawa ya ci gaba shi ne nan Allah yake fada za su ga abin da zai same su za mu kakkame wasu mu karkashe wasu alhamdulillah a tsaya da
Allah ya kara ma
Assalamu alaikum ina ba da fatan a jarwa lafiya wanda ya halatta in za a yi tahajjudi a buɗe lafika a tsirrai wanda kuma hakan yana cutar da makwabta a kuma sa complain ita sallar tahajjudi wato sallah ce ta nafila sallah ce mustahabiya ba sallah ba ce ta dole amma kiyaye haƙƙin makwabtaka dole ne farilla ne to haka idan za ka yi nafilar ka kai a ɗakin ka ko ku a ƙofar gidanku ko ku a masallacin ku ku ne ku nafila kuke yi amma ku kunna lasfika wani yana ciwon kai wani yana zazzabi wata tana cikin naƙuda ku ta damun su da lasfika kiyaye haƙƙin su farilla ne ku kuma abin da kuke yi nafila ne babu yadda za a rinjayar da nafila akan farilla wannan shi ke jawa wasu har su rika maganganu akwai wani kwanaki wani da ya magana ita saboda kiran sallah yana damun mutane abinda ake yi shekara dubu ɗaya da ɗari hudu na a ci har yanzu ana yi yace in lokacin ya aka ce ana yi ne saboda a sanar da musulmi lokacin sallah yace ka rika text mana lokacin lokacin ya yi ka rika tura text shawaya da shi ana damun shi wani wannan tahajjudi sallar nafila ce kamata yi ma a yi ta ba san ana yi ba an mutane zo su rara kalasika ku ta damun mara lafiya ku ta damun mace mai nakuda ku ta damun yaro wanda yake jariri kuna damun makwabta ɗalibi yana karatu saboda yana da jarabawa kuna damun shi akan abin da yake kuna fila kuke wa kuka sa lasika su yaji kuna wannan bai kamata ba na'am sai tambaya ta biyu shi menene matsayin mace da ta tafi ta hajji ba tare da yardar mijinta ba tahajjudi na fila ne biyayya ga miji farilla ne saboda haka idan za ta tafi tahajjudi mijinta ya ce kar ta tafi ya zama wajibi ba za ta tafi ba aikin haji ma da umara aikin haji idan mace za ta tafi aikin haji amma ta taba aikin haji ma'ana za ta koma sai mijinta ya ce ba za ta wato dole ne ta zauna ba za ta tafi ba amma in ba ta taba zuwa ba ne ya ce ba za ta je wato yanzu dole ba ta tafi tunda farilla za ta tafi amma yanzu wannan da za ta koma na biyu ta riga ta sauke farilla na biyun nan ba farilla ba ne to da haka sai da izinin mijinta za ta tafi ballanta za ta haji ki ta haji dinki a ɗakin ki mana shi ne abin da Allah ya gaya matan annabi ko wa karna fi biyu tukunna wala tabarrujna tabarrujan jahiliyatil ula ko waskurna ma yutla fi biyu tukunna ko min ayatil lahi wala wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula da gaba a gaba sai Allah ya magana mene aka yi magana sallah aka yi magana karatun alkur'ani to da ka ɗakin mace ne ya kamata ta yi karatun alkur'ani ta yi sallah ta ta yi abin nan da sauransu kaga matsalar da muke faɗa na matan nan gina kaga yanzu sun fara bore ma za su fita ta haji kuma ka za ka duba wannan da suke ma ita sallah ma take kokarin ta fita tun mai kokarin fita ta tafi ofis ba ta zama mataimakiya. Eh ne matsala. Yahudu duk yadda kai sai ya shigo maka da abubuwa. Saboda haka baiwa Allah kina kokarin tafiya ta hajjidi ne domin biyayya ga Allah da manzon Allah. Saboda haka abin da ya fi shine ki ta hajjidin ki a ɗaki.
wannan tana tambaya na ya tambaya ya ce an yi mai aikin ido sai likitan ya ba shi wani magani ya ringa ɗigawa a idan duk bayan awa uku.
Na.
Yaya matsayin azumi?
Ai ta diga. Ai drop baya baya baya bata azumi ko da mutum ya ji a makogarin shi. Sau da lokacin da yake ɗigawa yana ɗiga ne a matsayin magani ko yana ɗiga a matsayin abinci. A matsayin magani. Da haka da allura da drip da eye drop duk ba sa bata azumi. In kana azumi a ma ƙarin ruwa bai bata maka azumi ba. In kana azumi a ma allura bai bata ma azumi ba. In kana azumi a kasa eye drop bai bata ma azumi ba. Yana shi.
wannan shi kuma yana tambaya ce ta yake cewa ko da yake yayi ya kira ga malami a yi ma a matasa nasiha masu zuwa ta hajji da raye dare amma ko wasu zan zo kwanta ba za su sallar asuba ba a sai rana ta fito.
Mata ai ai. Sallah ai sallar su bayan ita ce farilla. Tahajjud ba farilla ba ne, tahajjud nafila ne. Abin da ya kamata matashi mai kokarin ibada nan yayi shine ya tsare sallolin nan biyar akan lokaci. Shine abin da Qur'ani ya faɗa da zu wanda na karanta a suratul mu'minuna wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. su mu'mine su ne waɗanda suke kiyaye lokutan sallar su ma'ana suke sallah akan lokaci wannan shine abin da ya kamata a yi tahajjudi ko bai yi ba ba wanda zai ce ya yi saban Allah sai dai ya rasa alheri amma sallar farilla sallar subahi akan lokaci in bai yi ta ba to shine ya sabawa Allah wailun wailun yawma zillil musallin أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدق اليتيم ولا يهدى على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويل tsananin azaba ya tabbata ko kuma wailun wani fari ne a jahannama da duk za a tara duwatsun duniya a zuba a wailun suna fada za su narke to nan ne za a zuba wasu masu sallah su ne allazina hum an san allazina ma wailul musallin allazina wa an salatihim sahun su ne waɗanda suke rafkana game da sallar me rafkana game da sallah ba sa sallah akan lokaci wannan shi shi matashi kai ya zama kamar zakara shi zakara shi ke fara tashi da asuba ya ta kiran sallah amma abin mamaki in an zo su bahin ba shi ita ne mu zakara a rasa Allah ya zaunar da kasar mu lafiya Allah ya zaunar da kasar mu lafiya yan kaso mu Allah ya kara kasuwanci albarka ma'aikata mu da masu sana'o'i Allah ya kara aikin su da sana'o'in sa albarka duk abin da ke damun Najeriya Allah ya mana magani barka sai na rasulullahi barka shi Tijjani barka shi Ibrahim Allah ka ba shugabannin mu damar gyara abubuwa domin wata tsira a wurin ubangiji kasa kuma ta yi kyau barka sai na rasulullahi Allah ka ba su yin aiki daidai don matsayin annabi a wurin ka ubangiji ya barka shi da jajan barka shi rani barka fata da lafi baki wallahi rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين